أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci mai albarka yammacin ranar alhamis sha hudu ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirin shugaba a rin salatu wasalam wanda ya zo daidai da hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya wadda a yau ne insha Allah za mu dawo karatunmu na littafin kitabul kaba'ir bayan hutu da muka tafi na azumi ko kuma ba hutu da ke a canjin aiki wannan kuma shi ne darasi na talatin da uku a jerin darussan da ake gabatarwa a wannan littafi a cikin wannan littafi za mu tashi akan alkabiratul hadiyata wal ishrun wato babban laifi na ashirin da ɗaya shi ne ƙasitul muhsanat shi ne yin yarfe ko kuma jifan mace wacce ke ka tangaggiya mutum ya jefe ta da cewa ita mazinaciya ce kamar yadda muka sani shi addinin musulunci addini ne wanda ya zo domin ya kare wa ɗan adam abubuwa guda biyar ya zo domin ya kare wa ɗan adam lafiyarsa shi sa addinin musulunci ya hana ka ka ci irin su alade irin su mushi irin su sangiya duka saboda za su taba maka lafiyarka in ka ci haka nan addinin musulunci ya zo ne don ya kare wa dan adam ransa wato jininsa da kuma ransa shi sa addinin musulunci aka haramta kisan kai aka haramta zubar da jinin dan uwa musulmi ba ma musulmi ba a'a kowa kowane irin musulmi kowane irin dan adam ba haramun ne ka zubar da jini ba tare da haƙƙi ba haka nan addinin musulunci ya zo ne domin ya kare wa dan adam dukiyarsa shi sa aka hana irin su tata irin su kwaci irin su fashi da makami irin su hanci da rasawa duka addinin musulunci ya haramta haka nan addinin musulunci ya zo ne domin ya kiyaye wa dan adam na sabarsa shi sa aka hana yin zina saboda da ya bar al'amari ya zama kawai kara zuge duk mata da kaga ta yi maka shikenan kawai ka je ku daidaita ta ka kanta da ita to sai ya zama mace guda ɗaya tana da farka sun kai uku ko hudu sai daga ta haihu ta ya faɗa wancan farkan sai zai ce ai nashi ne kuma tana da miji amma sai da zai wancan farkan ya ce nashi ne wancan ma sai zai ce a nashi ne kamar yadda yanzu abin da yake faruwa a amurka suna da paternity court ko suna ne waɗanda aka kafa su musamman don warware irin waɗannan rigingimu za a gama da aurenta ta haifi yaro ya girma wani ma ya kai kamar ɗan shekara ashirin ko talatin amma an zo kotu kuma shi uban yana cewa ba ɗan shi bane idan kuma tana cewa ɗan shi ne sai a zo a gwada kuma sai ga ba ɗan gidan wannan uban bane wasu alƙalin ka ga yana tambaye su shin bayan wannan akwai da kike tunanin shi ya miji ciki ga shi wannan dan sai ga gaba daya ta shiga cikin wani irin rudani ko yanzu idan kana so ka ga abin da ke faruwa ka shiga ko a facebook bangaren videos ka rubuta kaka na kikos za ga kotu za a nuna maka kotun da abubuwan da ke faruwa a cikin kotu mace ce ma wata mace ce bakar fata ita ce alƙalin kotu to addinin musulunci sai ya zo domin ya kare dan adam na sabashi isa ya haramta irin su zina da kuma zaman daduro da karuwanci da sauran addinin musulunci har ila yau abu na biyar ya zo ne domin ya kare wa ɗan adam mutuncinsa isa addinin musulunci ya haramta yin azabi da kuma gulma mutum ya tashi yanzu nan sai ya kama zancen shi wannan haramun ne kamar yadda muka sani a addinin musulunci haka nan addinin musulunci ya haramta kawai ka duba mutumin da a ka san ga baban shi na wanda aka haife shi a gidan a gidan shi amma sai ka zo kana cewa ainihin an san ubana saboda kan wani abu ya haɗa su an yi bi an san kowa ya san ubana ka kana faɗa haka an san kana nufin shi din ba a san waye uban shi ba to ire-iren wannan kaga shi ne abin da ya kira yarfi ka yi marjarsa kuma ka yi wa mahaifiyarki yarfi idan baka kawo shaidu guda hudu waɗanda suka tabbatar da cewa mahaifiyarki zina ta yi ta haifi ta haifi shi ba sun ganta turmi da taɓarya lokacin da take yin zina to in dai ba ka kawo ke da tabbatar da haka ba to sai an maka bulala kamani saboda wannan yarkan da kai to anan za mu ji menene ainihin yarfi yarfan zina kuma yaya ake yin ta hukunci ko menene ya girman da ke yi shi ne duk wanda ya yi irin wannan yarfadin kamar yadda addinin musulunci kamar yadda za mu ji yanzu قال الله تعالى على الرسول كيسي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون wato Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya mai daraja wacce take tana cikin suratul nur ita ce aya ta 23 zuwa ta 24 a cikin suratul nur ana wurin gurbi ta hakika waɗannan da ke jifan mataye katangaggu algafilat waɗanda suke ba san komai ba game da zina almu'minat waɗanda suke mu'minai masu imani to duk wanda yake jifan mace wacce bai ganta turmi da takariya tana yin zina ba amma ya rika jifan da cewa ai mazina ce ya ce to irin waɗannan din Allah ya ce lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu wato Allah ya tsine musu manzon Allah ya tsine musu fi duniya wa akhirati a duniya da lahira walahum azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata gare su Allah ya ce yawma tashhadu alaihim alsanatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu sannan za a yi musu wannan azabar a wani wuri ne wanda a cikin wannan wurin tashhadu alaihim alsanatuhum har sunan su za su ba da shaida a kan kansu wa aidihim da kuma hannayensu wa arjulum da kuma afafunsu tsawayensu duk za su ba da shaida akan abin da dan adam ya aikata wa qala Allah ta'ala ala wal musriki والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ألم يقل في waɗannan da ke jifan mata aikatan gugu kuma da na dubi arba abu shawada a sannan kuma kawo shehu guda hudu waɗanda sun ga wannan matar ilimi da taɓarya tana yin zinan ba to Allah ya ce kadin goma tamanin jirgatan ku yi musu bulala tamanin wala ta ƙadaru da mutaratun abadan sannan kuma har abada ba za a karɓi shaidar su ba duk wanda aka taɓa musu bulala akan yayiwa wani mumini ko wata mumina yarfan zina kuma ya kasa kawawa shaidu a rasa musu bulala tamanin to wannan mutumin ko fitowa ya yi ce ya ga wata ba za a ɗauki azumi ba saboda ba adali ba ne sannan kuma har ila yau an kwaɗe shi daga walittaka ma'ana ko aiki ce sai dai wani ya auren da ita amma ban da shi bai sai wa ƴarsa ma ta cikinsa walittaka ba kamar yadda za mu ji a nan gaba Allah ya ce wa ulaikum min fasiqun kuma waɗannan mutanen fasiqai ne wato yadda dai abin yake shi ne shi mutunci a dan a musulunci abu ne wanda yake ne alfarma kwarai da gaske bai halatta ga wani musulmi ya yi gulmar wani musulmi ba ko kuma ya jefe shi da wani laifin da bai gan shi san da yake aikatawa ba bari dai shi ne yin yarfi duk lokacin da yawa wani musulmi yarfi wanda yake wannan musulmin kamanni ne kuma manyi tanci daga abin da ake tuhuma shi da shi misali mutum ya cewa abokinsa ko ko abokin rigimarsa kai fa mazinaci ne ko kuma ai ni dai kowa ya san ni ba ni ba na yin zina ko kuma kowa ya san ni ba dan zina bane to kana faɗa haka shikenan kayan mishi yarfi ko kuma ka ce mishi mai neman maza ko abin da ya kama da wannan to ko dai kai wanda kai wannan yarfan ka kawo shi biyu guda hudu waɗanda sun gan shi sun yi da ƙarya yana yin wannan mummunan aiki ko kuma in ba haka ba lallai kai sai maka bulala tamani a duk wanda ya irin wannan laifin akwai hukumomi guda uku waɗanda addinin musulunci ya faɗa a cikin wannan ayar cewa za a yi mishi abu na farko shine a mishi bulala tamani kada hukuma ta farko kenan hukuma ta biyu shine da ba a karɓi shaidarsa ba har abada duk lokacin da ya zo wajen alƙali zai ba da shaida akan cewa wani ya yi sata ko akan cewa wani ya doki wani ko akan cewa abu kaza ne ya faru a wuri kaza to ba za a karɓi shaidar shi ba ko akan abin da ya shafi wani ya yi wani ya kashe wani ko wani ko wani ya yi kaza kai hatta ganin wata ko cewa ya yi ya ga wata to ba za a karɓa ba kowace irin shaida ce ba za a karɓa ba a musulunci in dai daga gari shi kaga wannan ma kaɗai ya ishi shi hukuba na'am eh a ina abin da ya faɗa din an tabbatar an ga shaidu guda hudu sun tabbatar lalle sun ga wannan din turmi da tabari a san da yake yin zanen eh ko da abin da ya faɗa din hakan ne to shi dai in dai ba ka da shaida sai ya shi to ba ka da shaida kawai ko da kuwa abin lalle ya faru sun misali rukuba ta uku da za a yi mishi a musulunci shine an fasikantar da shi wannan ranar wanda ya yi wannan yarfan shi kana ya zama fasiki ko mai adalcinsa ko shi ya fi kowa adalci a garin ba zai wa ƴarsa walittaka ba ba zai aure da ita ba haka nan ba zai wa ɗan uwan shi namiji walittaka ba misali a ce ya zama shi ne walan auren ƙanin shi ko ɗan shi ko wani a cikin danginsa ba zai taɓa zama ba haka nan ba za a taɓa gabatar da shi wa jama'ar musulmai sallah ba a wajen mafiya yawan malaman sun sun da ba sun ta diri da limanci ba zai ba ko da ce kowa ilimi a garin tunda ya taɓa wa wani yarfi ya riga ya zama fasi saboda mai saboda ya jefi dan uwan shi musulmi cewa wani mazinaci ne ko ya jefi wani da cewa ai wani ne neman maza ne to na ka ɗan uwa lallai ne wato mu kame harshen mu kiyaye harshen mu kuma duk mutumin da kuma ga koyaushe ba shi da aiki sai irin waɗannan zantukan a wani ai wani kaza kaza ne ai wani ai su wani suna ce gungarin nan wannan ma kaza da kaza yi kai baka ko a wannan ka'idar ta wato da za ka ga mutum ya fito daga ɗakin karuwa ba riga a jikin shi ya fito yana gyara wando a hakan ita ma karuwan ta ganda ta fito tana gyara wando idan gare da cewa na mazina yi to bari ka ji abin da ya fi wannan ban mamaki ko ɗaure kai daga gane cewa muhimmancin mutuncin ɗan adam a musulunci ba abu ne ƙarami ba zamanin halifancin sai na umaru radiyallahu anhu ko zamanin halifancin sai na abubakar eh a zamanin halifancin sai na abubakar ne ko shakka ba na yi zamanin halifancin sai na abubakar ne sai wasu daga cikin sahabbai suka kawo ƙara lalle sun ga wani yana yin zina sai wa sunan wani sahabi an ce su kawo shi biyu guda hudu aka zo da shi nan guda hudu uku suka ce tabbas sun gan shi turmi da taƙarya yana yin jini na hudu da aka kira shi kowane dama daga cikin su yana umaru ya kira shi ce wani ka ji tsoron Allah wanda za ka jefa wanda kake ba da shaidan nan fa akan ya aikata laifin nan sahabi da na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da gaskiya da Allah da manzansa ya raka annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaki yayi kaza yayi kaza kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana da cikin waɗanda suke yardattu a gunsa ka ji tsoron Allah kar ka faɗa abin da za ka lalata da mutunci ɗan uwanka musulmi sai ce wallahi tallahi na gan turmi da tabariya sai da aka yi mutum uku haka na hudun za ka wasu ko ni dai kan tabbas na ga mummunan abu tabbas amma ba sirrin sa ƙarya na gan shi ba na gan shi dai a yanayi kaza kuma na ga alamar yana yin kaza ya kwatanta irin motsin da ya ga yana yi kuma yake ya gan tabbas tsirara kuma yake ya ga matar na tsirara amma shi ba sirrin sa ƙarya ya gan shi ba a sai na baka yake to wayan can ukun gaba ɗayan ai musu bulala shi wannan ɗayan kan aka ƙare shi shi ke ne ukun gaba ɗayan sai da aka musu bulala aka ce ƙarya shi saboda kare mutuncin wancan guda ɗayan shi wanda ake tunanin yayi abin aka musu bulala gaba ɗayan ɗayan sai ya ji haushi na cikin uku yake wallahi ko za a kashe ni na gan su zinayi ko za a kashe ni sai na umar yace a dawo da shi a tsara mara kuma wannan ta sai na bakar sai da ya yace a a kare shi to kaji wallahi babu wani tsarin rayuwa wata ɗan adam zai ƙirƙira wacce adalci wannan tsarin rayuwar ya kai kamar tsantsar adalci da cikin musulunci. Bayyana Allah ta'ala fil ayati Allah madaukakin sarki ya yi bayani ya bayyana ƙarar a cikin wannan aya. Anna man qazata imra'atan muhsanatan cewa duk wanda yayi yarfi wato yayi kazafi ga mace wacce take musana katangaggiya wace ta taɓa yin aure namiji ya sadu da ita mijinta kenan sai duka muhusana ba ta taɓa yin aure haka nan namiji shi ma muhusani ake kiran shi wanda ya taɓa yin aure hurratan ba suke ya asifatan ba suke kamammiya mai kame kai wanda biya mata wanda biya mata kazafi an jira game da shawai ta yi zina والفاحشة لكما عرفاتا أنه ملعون في الدنيا والآخرة سوى دون دي هو مسي بأن صفوهم سوى مؤمنة يا بابي وابا كامنيا sannan muhutana wata ta yi aure kuma ta zauna da mijinta sai mutum ya jefe da ta wai ta yi zina cewa annahu mal'unun fi dunya wal akhirah cewa duk wanda yayi wannan tsinanne ne abin tsinewa a duniya da lahira walahu azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a kai shi wa alaihi fi duniya alhad tamanu da jazza kuma cewa a nan duniya za a yi masa haddi bulala tamanu da ta kudu shahadatu shaidar shi kuma ta faɗi ba za a sake karɓar shaidar shi ba kan wani abu yan kan adalan ko da ya kasance shi ɗan adali ne kowa ya san wani adali ne ai wani kaza kaza ne wani mutumin kirki ne to duk da haka ne وفي الصحيحين هذا في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا من زعل الجلال أن تعالى سبحانه أدريس ياسي اجتنبوا السبع الموبقات كن يسنسي من يمن يلي فكر من قدارك وما تطور من حالك روا وانا حديث لي وانا من كرم تعشى أبايا إن بكم أنت أبا وذكر منها مثل الموسنات أشياء أن بكم إن أنا صلى الله عليه وسلم يافع لهذا jifan mace wacce ke katangajiya argafila su mominat haka nan waɗanda mata ya ɗauki katangagu argafila waɗanda suke ba san kuma ba game da zina al-mu'mina da sun suke momine masu imani wal qazfu abin da ake kula kan shi shine an ya kola ne mar'atin ajnabiyya shi na mutum ya ga wata mace manisanciya hurratin wanda suke ya ba baiwa ba a sifatin kamamiya muslimatin da suke musulma ya jami'a mutum ya mata ya ke mazinaciya au ya babiya ko kuma ya ke kawuwa au ya kahaba ko kuma mutum ya mata ya ke kwartuwa ko dadiro au ya kula lizauja ko kuma mutum ya ce wa mijin wannan matar ya zogal kahaba ya kai mijin kawuwa au ya kula lizauja wani mutum ya gaya wa 'yan gidan wannan matar ya wala da zaniya ya kai 'yan gidan mazinaciya au ya au ya min al'ahda wani mutum ya ce wani ya kai 'yan gidan karuwa au ya kura da binta wani mutum ya ce 'yan gidan wannan matar ya binta zaniya ya ce 'yan gidan mazinaciya au ya binta al'ahda ko kuma ya ce 'yan gidan karuwa وإن الأهبة ومن ومن كانت الأهبة إنن ibaratun an zaniya fassara su da ke nufin mazinaciya idan ƙara zalika ahadu min rajulin aw imra'atin idan wani mutum ya gaya wa wani mutum ko kuma wata mace irin wannan idan wani daga cikin namiji ko daga cikin mace ya mutu wannan kalmar ya rajulin aw imra'atin ya mutu wannan kalmar da wani mutum aw imra'atin ko kuma da wata mace kamar ƙara lura rajulin kamar wanda ya ce wa wani mutum zamiyyun mazinaci au ala da sabiyin hurri kuma mutum ya gaya wani ɗa yaro ƙarami wanda yake ɗa ba bawa ba ya alat ya kai ɗan gidan mazinaciya au ya manko kuma mutum ya ce musu ya kai wanda ake aurenka wannan manko kamar kaga kamar kama ce suke nufin shi wannan ɗan wato wai ana saduwa da shi ta baya وجب عليه الهدي ودي wanda ya faɗi wannan kalmar ya ya wajabta a a mishi haji tamanin zargatan shine a mishi bulala tamanin illa an yi kimar bayyana ta zari idan idan ya tsayar da shaida akan wannan ya kawo mutum hudu kwarara waɗanda kowanne ya ga wa'annan mutanen filmi da kaɗalwa da a ce uku za su gan su ƙarar da suna yin abu na hudun kafin ya zo sun gama idan su ga sun tabbin ga ga sun tsirara ga aikin su nan komai tsirara amma sannan sun gama to duk da haka fa sai da ta faɗi duk da haka sai da ta wuri su bayyana su shaida kuma kamar ƙara Allah ta'ala kuma Allah ya da nan in jiya faɗa arba'atu shuhada shine ke guda hudu yashhaduna ala shirki wa wanda su ba da shaida akan gaskiyar abin da ya faɗa shi ma alhamari sulkar mar'a cikin abin da ya ji shi wannan matar da shi au za ka rabu ko kuma wannan mutum fa in lam yakun al bayyinatu idan mutum bai yi da shaida ba julida ya yi shi bulala idan ana batu bizarika ala fi qadafa idan matar da ya ji da abin ta ne yi shi a gaban alƙali aw idza qala bi dhalika alladhi qadahu ko kuma idan wanda ya jifa da wannan kalmar ya neme shi da maganar a gaban alƙali wa kadhalika haka nan idza qadafa mamlukahu idan mutum yayi wa bawansa qadafi aw jariki ko kuma baiwarsa mutum ya masa ya mata qadafi da an qala bi mamluki kamar mutum ya ga wa bawan shi ya gani ya kai mazinaci aw jariyati ko mutum ya gaya baiwarsa ya zaniya ya ce mazinaciya aw ya bagiya ko kuma ya ce karuwa aw ya kahaba ko kuma ya ce mazinaciya don mutum ya faɗa duk da haka dai laifin yana nan dai akan shi lima sabata su sahihain saboda abin da ya tabbata a cikin sai ya bukari da muslim an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga maza Allah kira da mutum ana tabbata gari shi annahu qala cewa shi ya faɗa man qadafa mamlukahu bizna duk wanda ya jefi bawansa da zina ita ne su mazulaci uqima alaihi al-haddu yawm al-qiyama da a tsayar musu da haddi a ran al-qiyama illa an yakuna kama qala sini idan bawan nashi ya zama kamar yadda shi ubangidan ya faɗa ne amma dai Allah ya mishi to a filin al-qiyama kafin ma a mishi hisabi akan sauran ayyukan shi sai an fara da yi mishi haddi a gaban dukan halittu Allah ya kiyaye wa kasiru min al-bukhari al-hafiz az-zahabi yace da yawa daga cikin jahilai waqi wala fi hadha al-kalam suna aka cikin wannan zance alfahi wanda yake na arfata alladhi alaihim al-uqubatu fi dunya wal akhirah wanda zai yi musu uquba a duniya da lahira ولهذا saboda wannan ne da ma saboda su tsayi hayin saboda abin da ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل تعالى مسألة ثبت أدريس أنه قال الشافعي فلا إن الرجل لا يتكلم بكلمة ديوا حقيقة نمجي متي يكن فئي وتكلمة ما يتبين فيها وتنبي لو كنت على شن قريبا يظل بها في النار أبعد مما بين المسجد والمغرب كي زمت سبب أن كلمة ya afka cikin wutar jahannama ta nisan ta fi fiye da nisan mahudar rana da mafaɗarta hadisi ne ingantacce imam bukhari ya kawo sashen sahihin su shine hadisi na dubu shida da ɗari hudu da saba'in da bakwai haka nan hadisin ya zo a cikin sahihin muslim shine hadisi na dubu biyu da ɗari tara da tamanin da takwas فقال له معاذ بن جبل yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan kalmar ya faɗi wannan hadisin sai sai na mu'az dan jabal radiyallahu anhu yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa inna la mu'akhadhu lima nataqaddamu bi shi yanzu dama Allah zai kama mu da laifi saboda abin da bakunan mu suke faɗa faɗala sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi mishi saki lakka ummuka ya mu'az mahaifiyarka kai wabinka ya kai mu'az وهل يكب الناس وهل, وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حسائد ألسنتهم yake rishin dama akwai abin da ke sanyawa a kifar da mutane a cikin wuta a kan fusakunsu ana jan su a cikin wuta a kan fusakunsu ana azabtar da su akwai abin da ke janyo musu da irin wannan illa hasayi da alfabi in banda abin da harsunan suke girba wato a cikin wutar jahannama in kaga ana jan mutum akan fuskar shi to abin da harshen shi girba ne ya yi shi yanzu duba halin da muke ciki a yanzu yanzu daga safiya zuwa yanzu kai baka yi saka ce ga adadin ma zancen da kai ba tsakanin tasbihi da karatun alqur'ani gaba ɗaya a tara su wuri guda tasbihin ka na yau karatun alqur'anin ka na yau istighfarin ka na yau halalaka ta yau a tara su wuri guda tsakanin su da kuma zantukan da ba za su amfani ka ba wani ne suka fi yawa kaga marasa amfani sun fi yawa to wannan kada ya ishe ni abin ta kai shi kuma kowanne shi Allah ya tambaye ka akai ko ihu ka ce ihu majinyaci da ba shi da lafiya da abin ciwo ya yana sa mm to wannan ma shi Allah ya tambaye ka akai to ina ga kai kuma mai lafiya wani Allah ya baka lafiya ya ni in ka da shi mun sa amma kullum ka su ta harbin da kawai abinda ka gada masu yake faɗa mutum yawanci ba ma ya gane me ma zai faɗa sai ba ba ya gane ma munin abin da ya faɗa sai bayan ya riga ya faɗa ya kamata ko dan adam matsayin ka na mumini idan ka duk abin da zaka furta ka tsaya kuma ka duba ka gani shin zancen nan na faɗi shi a wani aji yake dukkan magana ne kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya nuna mana dukkan magana da dan adam zai furta ta to kashi hudu ce akwai magana da gaba ɗayan ta alkhairi ce ɗaya kenan akwai magana da gaba ɗayan ta sharri biyu kenan akwai magana da a cikin ta babu alkhairi babu sharri kaga uku kenan akwai magana kuma da a cikin ta akwai alkhairi akwai sharri kaga hudu kenan to annabi alaihi salatu wassalam a matsayin shi na zakaran Allah a matsayin shi na annabin ko masoyin mu abin kaunarin mu wanda in ban da ubangijin da ya halicce mu babu wanda ya fi shi kaunar mu ya zo ya dinga nuna mana hanyar shiga aljanna sai shi mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya tabbata ya bada gaskiya da Allah cewa Allah shi ya yi shi kuma Allah shi ya sanya masa dokokin da zai yi kuma ya rayu akan wannan din kuma ya tabbatar cewa lalle alkiyama gaskiya ce ya bada gaskiya da ita a wannan ranar Allah zai tambaye shi game da dukkan abin da ya furta tsaron suna sun yi so kare kul khairan awliyaku wanda ya kasance yana da wayannan sifofin to yi ya faɗa alkhairi duk sanda zai magana in ba haka ba to yi shi aka ce duk waɗannan kala uku karka yi da wata gaba ɗaya da sharri ne da wata babu alkhairi babu sharri cikin ta da wata kuma rabanta alkhairi rabanta sharri aka ce duk karka yi duk abin da za ka faɗa ka tabbatar gaban shi da bayan sa farkon sa da ƙarshen sa alkhairi ne zalla sai ka yi sai ka faɗa kaga annabi alaihi salatu wassalam anan ai ya gama mana nasiha ya gama nuna mana hanya to amma yanzu duba halin da ake ciki a yanzu nan zauna irin sun siyasa irin sun siyasa ai wani shi yayi kaza ai wani kaza kaza kaza ai da za a mu da na bayan shi yayi kaza ai shi kenan bizan sai ke to wannan zantan ko wallahi zancen siyasa in dai bai halakar da kai a lahira ba to a duniyar ma sai ya zama maka sharri in dai bai halakar da mutum a lahira ba wallahi a duniyar ma ba zai barka ba ya daga cikin mafi sharrin abubuwan da yake ƙara lalata mu kullum kuma matasan mu an an tsubu a cikin sosai kuma social media ta shiga kullum sai ga yaron da duka duka bai ɗan shekara ashirin ko ashirin da biyar ya shigo saboda dalilin siyasa yana zagin mutumin da ya haifi ubansa ma ba ma shi ba yana faɗan abin da ya gada ma kawai saboda siyasa ne wanda aka ya kamata lalle in uwa mu gane kwarai da gaske irin su zagin shugabannin da ake kwata kwata ba shi da wani amfani nan na kawo muku na kawo muku misali ne zagin shugabanni misalin shi ne kamar kai ne ka rako iyalanka duka da ƴaƴanka da komai ka rako su duka har kai din da kanka kun shiga motar direba ya kunna mota sai ka ɗaga hannu su yi addu'a sai su direba Allah ya sa kana cikin gudun nan ka makanci ya hau express ya ya gama wa mota canji ya kai shi irin ɗari da ashirin ɗin nan sai ka yi addu'a Allah ya sa direba Allah ya sa ka maka kuma Allah ya karɓi wannan addu'ar yaya kake ji da kai da matarka da ƴaƴanka akwai wanda kake tunanin zai fita eh to wallahi haka masu yin mummunar addu'a da shugabanni Allah ya tsinewa ne Allah ya yi kaza ga wani wallahi duk wannan shine misalin in ma bai fa haka mamuni ba shi ma shugabanci da yake ganin sa daga lokacin da rasu wani shugaba ne to yana kan sunan Allah ne almalik saboda haka shugaba digratin adalcin sa to a ce dai akwai shugaban ya fa a ce kawai haka ake zaune karazu yanzu kana jin yanzu a ce a wayi gari a ce ba sojoji a ƙasar nan ba 'yan sanda ba sojoji kana tunanin yanzu a iya unguwa ɗaya laifi nawa za a yi eh ba zai samu ba to ban sana kuma a ce kawai ba shugaba kowa shugaban kansa ne Allah la zauna Allah abu zai yi ba saboda haka shugaba duk lalacewa shi to garabi yana nan din da baya saboda haka zagin shugabanni da sauransu da ake yi dinnan kada kada bai dace ba Allah ya kiyaye nan da kuma hadisi ya zo a cikin hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da kuma ranar lahira kada ya kula khairan to ya faɗa alkhairi aw ya su ko kuma dai yi kaga magana ma da yanzu nan nayi ta wannan hadisin ingantacce ne ya zo cikin sunan tirmidhi shine hadisi na 2616 haka nan al-imam ibn majah ya kawo ta cikin sunan sunan nashi hadisi na 3973 kaga wannan hadisin da ka da ka ɗauko farkon shi kowa ma zai iya ƙara samun shi an faru da ƙarfin shi amma sai dai ba a aiki da shi sai ƴan ƙalilan daga cikin mutane amma kana cewa man kana yi billahi wa yawmil akhir kowa daga ɗan shekara goma har ɗan shekara saba'in kowa ya san ƙarfin nabi قال الله تبارك وتعالى الله رب العزة يا بقى في كتابه العزيز أتكلم كتابه شمد وعيه في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد babu wani ƙauri wani zance da ɗan adam zai furta ba ce a ce raƙibin akidin tare da shi raƙibin akidin ɗin nan an ce mala'ikun da ke tare da ɗan adam da na hagu ɗin da na daman kowane sunan shi kenan ba wai na daman raƙibu na gefen hagu shi kuma sunan shi akidu ba a'a kowane raƙibin akidin ne na hagu sunan shi raƙibin akidin na dama sunan shi raƙibin akidin amma sai dai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi shi na daman shi ne shugaban na hagu ɗin na hagu ba zai rubuta wani abu sai na dama ya ba shi umarni duk wata rahama ta ubangiji yanzu idan ka zo ka aikata aikin lada ƙwaya ɗaya niyya ma kai kai niyyar za ka aikata wani aikin lada na daman nan da mutum da shi ne shugaba nan da sai rubuta maka lada goma ban sana kuma ka aikata abu lada daga goma har zuwa saba'in har zuwa dubu saba'in har zuwa miliyan saba'in ko sama da haka masu a rubuta maka akan aiki ba ɗaya amma yanzu idan ka yi na laifi ba ɗaya idan shi wannan na hagu ɗin zai rubuta sai na hagu sai na dama ya kira shi a'a ka jinkirta ka jira ko laifi ba ai ka jiran ka malam mintuna da awanni ana jiran ko za ka ce astaghfirullah amma ina an baka ba a rubuta a jira kuma a ce to a ɗan jira ko za ka aikata wani abu na alkhairi wanda zai tare wancan mummunan ba sai an rubuta shi ba dubu rahama ubangiji don Allah bonus na ubangiji kana nan ko cewa kai subhanallahi bihamdi kana faɗar wannan sau ɗaya shikenan kawai wannan duk laifin in zurban sun kai kala goma in sun kai kala talatin ko sama da haka gaba ɗaya sai a shafi sai kuma a rubuta maka ladan kashi subhanallahi bihamdi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kurewar asara ta tabbata ga mutumin da ɗaya ɗayansa karin jayi goma goma sa a ce ne zunubanka har su rinjayi ayyukan ladanka a matsayinka na wanda Allah ya yi ka a cikin wannan al'ummar ai mutum asara ta tabbata gare shi Allah ya kiyaye wa qala abdullah bin amir dan abdullah dan amir yake ya rasulullahi ya da aikin Allah man najati me ce ce man tsira ya za mu yi mu tsira a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ne shi amsik alaika lisanaka ka riƙe harshenka wato ka kame harshenka duk sanda za ka yi magana ka san abin da za ka faɗa wadaita aka bai tuka gidanka kuma ya yalwace ka ma'anar wannan shine kai zaman ka a gidanka yawan yawace yawace kai ne a majalisa kaza kai ne a majalisa kaza kai ne zaman wajen mai shayi kai ne wajen mai indomi kai ne sabon wani kai ne gidan wani a rana ɗaya ka je biraren da ba za su amfani ka ba da kamar ka kata kakaji zai ya kai hudu ko biyar ko biyar da haka to wannan duk mutum sai ya yi da damar tsara wani kiyama da haka mutum gidanka ya yalwace ka ya yalwace ka wamshi ala khati'atika kuma kai kuka misalai hukunka da kurakuranka wa yana al'adan nasi ila Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi amma mafi nisan mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alƙalbul ƙasi shi ne mai busasshiyar zuciya wannan hadisi shi ma ingantacce ne imam tirmidhi ya rawaito hadisi haka nan imam ahmad haka nan kuma imam suyuti ma kawo shi a cikin aljami sabiya wancan hadisin na farkon khairin aure su imam bukhari ma ya kawo shi a cikin sahihinsa shi ne hadisi ya dubu shida da sha takwas a cikin sai mutum kuma shine hadisi na 47 wa qala sallallahu alaihi wasallam ran ya da mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna abghadan nas ila Allah wanda Allah ya fi ki daga cikin mutane baki daya shine al-fahishul bazi mutum mai yawan alfasa kuma mara kunya alladhi yatakallamu bil fushi wa rabi wa rabi'ul kalam mutumin da yake yin magana da alfasa ya yi baƙa ya faɗi miyagun maganganu marasa daɗin ji yarji ulkalam da kuma azaman maganganu kowace irin mummunar magana kana iya ji a bakinsa shi ma wani hadisu imam tirmidhi ya kawo shi amala da wannan lafazin ba haka ya zo a cikin musulmi imam ahmad bin hanbal ya zo a cikin littafin hadisi ne dama وقال الله وإياكم شر ألسنتنا بمنه وكرمه الله يكيعي مو دكو daga sharrin harsunan mu bimani wa karami saboda baiwarsa da karamcinsa inna jawabin karimi shi ga Allah jawabin mai yawan baiwa ne karimin ko mai yawan karamci alhamdulillah mun yi karshen babin kuma dama lokaci ma yayi wala ayi halin da yan uwa amfanin sani shi ne aiki da shi za ka yan uwa lalle ne mu kiyaye mu kiyaye harsunan wallahi duk wanda ka gani a wuta mafiya yawan yan wuta kusan 98% na yan wuta harshe ne kai su ko kuma al'aurar su da harshen su ko al'aurar su suka je wuta to na ka lalle ne mutum ya zama kafin ƙarfin harshen ka yana da cikin cikar imani ka fi ƙarfin yankanka idan to in magana ta zo a zuciyarka za ka tsaya ka tattauna ta sannan duk lokacin da ka ji ranka a ɓace ko wani ne ɓata maka da ya maka magana da maka daɗi ba ko ma waye to kai iya bakin ƙoƙarin da kai kiyaye harshenka abin da ya faɗa ɗin nan ya ƙona maka zuciya ba za a yi maka hisabi da shi ba amma shi ɗin sai an maka hisabi akan wannan abin da ya faɗa to da ka yi haƙuri ka danne kishinka sai mu shiga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda aka kona musu zuciya aka bata masa rai yana da ikon mai da martani amma yi shirye don ne kusa saboda Allah to a ranar kiyama Allah zai sa a kirin shi a gaban dukkan halittu ina wani dan wani sai ya buɗe shi Allah ya ce to ku je da shi ya zaɓi aljannar da yake so ya shiga sannan kuma ya zaɓi yawan matan burin ɗin da yake so ya zaɓi iya adadin yadda yake so ya shiga tare da su cikin gidan aljannar sa kaga wannan ba saboda danne su shi kawai ya kai to yanzu ne wanda daɗi za ka ji cikin a ƙona maka rai kamar yadda mutum me daɗin wata rana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar wani mutum ya zo yana ta zage yana ta zage yana maka rai shi ne kyale annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta murmushi yana ta murmushi can sai na Abubakar shi kuma sai zuciya ta hauro sai mayar mishi da kalma ɗaya yana yi da kalma ɗin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ga ya haɗe fuska ya juya baya ya bar wajen sai na muka sai bi a baya yake ya rasu lallai mutum ne yana ta zagi na yana ta zagi na sai na ga kana barbishi kuma ina miyar shi da martani sai na ga kamar ranka bai so ba har ka bar wajen yake kwarai da gaske ita sanda yake ta zagin ka ba ka rama ɗin ba to mala'ika jibrilu ne ya zo ya tsaya a guji ke rama masa shi ne nake nake nake ta wannan barbishi da kake gani mala'ika jibrilu ke kallo yana rama masa amma kana ramawa da kanka sai malaika jibrilu ya zaro wajen ni ma shi kan zaro wajen sai shi da musu da kuma fita kuma mai gurbi kaga shi kenan alkhairi ne mai yawa kwarai da gaske mutum kokari wajen danne zuciya da kuma kiyaye harshe sannan kuma ko da mutum ya jibe ka da wata mummunar kama ya ce maka kai kaza da kai kaza ne kai kokari kai hakuri in Allah ya da abun Allah shi din da ya jibe ka da wannan abun ba da kadai kai din baka aikata ba to ba zai mutu sai Allah ya sai Allah ya jarrabe shi da aikata wannan ne kuma hadisi yana da sallallahu alaihi wasallam Allah shi kiyaye mu da ka tsare mun imanin mu da mutuncin mu shugabannin mu na na Oke yana magana ne akan wanda ya yi kallabi wai ko ya kuma ma haka ne a a cikin ayar a cikin surar suratul nur Allah ya ce ilal ladina tabu min ba'd zalika wa aslahu ko sai wadan sai sai dai wadanda suka tuba bayan sun yi azabin an musu bulala sai suka tuba kuma wa aslahu kuma suka gyara ayyukan su suka gyara tafiyar su a yanayin yadda suke rayuwa to wannan sai Allah ya ce ya ya aya ta ji eh idan sun samu ba'd zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim Allah ya ce wadannan Allah ya gafarta musu kuma ya ji dan yawa in mutum ya tuba Allah zai gafarta masa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدى الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه بكل اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين